إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله تعالى واعلموا أن الابتلاء سنة ربانية اقتضتها حكمة الله تعالى في الدنيا لامتحان العباد كما قال الله سبحانه وتسامى كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون ومن جملة الابتلاءات الأمراض التي تصيب الكبير والصغير ويشتكي منها الغني والفقير ولا تدع مسلما ولا كافرا ولم يسلم منها أحد حتى النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم أحب الخلق إلى الله ولله در القائل ثمانية تجري على الناس كلهم ولا بد للإنسان يلقى الثمانية سرور وحزن واجتماع وفرقة وعسر ويسر ثم سقم وعافية أيها المسلمون إن الناس مع المرض أحوال شتى متفاوتون منهم المأجور ومنهم المأزور قال الحبيب المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط وإن المرض وابتلاء الأبد به فيه رفعة للدرجات وتكفير الذنوب ففي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أم السائب فقال ما لك يا أم السائب تزفزفين أي ترتعدين قالت الحمى لا بارك الله فيها فقال لا تصب الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد أيها المسلمون لذلك فإن عدم الإصابة بالمرض لا يعد مزية فعن أبي هريرة قال دخل أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له هل أخذتك أم ملدم؟ قال وما أم ملدم قال حر بين الجلد واللحم قال لا قال فهل صدعت قال وما الصداع قال ريح تعترد في الرأس تضرب العروق قال لا قال فلما قام قال من سره أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظره أيها المسلمون عباد الله اعلموا أنه لا يكون المرض عبادة يؤجر عليها صاحبها إلا إذا التزم الآداب الشرعية أثناء المرض ومن تلك الآداب أولا أن يعلم أن المرض مقدر من عند الله تعالى كما قال تعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون فالمؤمن بالقضاء والقدر إذا حل به مرض أو أي بلاء لا يحصل منه سخط ولا جزع ولا يصدر منه إلا ما يرضي ربه ومولاه سبحانه وتعالى كما قال تعالى الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون ثانيا أن يحسن الظن بالله تعالى فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يقول أنا عند ظن عبدي بي إن ظن بي خيرا فله وإن ظن بي شرا فله فالعبد المؤمن المريض فالعبد المؤمن المريض لا ييأس أبدا من رحمة الله تعالى لأنه يعلم أن الشفاء من عند الله مهما اشتد به المرض فكم من سقيم مات من غير علة وكم من سقيم عاش حينا من الدهر ثالثا أن يصبر ولا يجزع قال الله تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون ومما يعين على الصبر أن يتذكر المريض ثواب الله الذي أعده للصابرين وأن يحمد الله أن المرض لم يكن أكبر من ذلك وأنه لم يكن في دينه رابعا أن يتضرأ لله تعالى بالدعاء وسؤال الآفية فإن الدعاء باب عظيم من أبواب تفريج الكربات وقضاء الحاجات فكم من مريض شفي بالدعاء وهل شفي أيوب عليه السلام إلا بالدعاء كما قال الله تعالى وأيوب إذ نادى ربه وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وقال صلوات ربي وسلامه عليه وإن البلاء لينزل فتي فيتلقاه الدعاء فيعتجلان فيعتلجان إلى يوم القيامة خامسا وأخيرا أن يأخذ بأسباب التداوي من هذا البرد لقوله صلوات ربي وسلامه عليه يا عباد الله تداووا فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء لكن لا يجوز التداوي بمحرم ومهما كانت شدة المرض لقوله صلى الله عليه وسلم أيضا إن الله لم يجعل شفاءكم في حرام وعليه أن يعتقد أن تلك الأدوية مجرد وسيلة لزوال المرض فلا شافي إلا الله كما قال تعالى وإذا مرضت فهو يشفين أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفينا وأن يشفي مرضانا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو التواب الرحيم alhamdulillah wasalatu wasalamu ala rasulillah amma ba'd yan uwa masu girma ina ma kaina da gaba ɗayan wasiya da jin tsoron Allah maɗaukakin sarki domin a cikin tsoron Allah ne tsira yake a duniya da kuma lahira yan uwa masu girma Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wala nabluwannakum بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات أو تآيركم يكي تيوا ونبلوكم بالخير والشر فتنة زامورك جربتاكو دا الخير دا شر دم وغيا زاكوي kenan ita jarabtawa a rayuwa sunna ce daga cikin sunnonin Allah maɗaukakin sarki duk yanda mutum yake sai Allah ya jarabta sa jaraba ta sharri da jaraba ta alkhairi daga cikin jarabawar da Allah maɗaukakin sarki ke ima bayo akwai jarabtawa ta rashin lahiya wadda muke a wannan zamanin ko mu ce a wannan lokacin tana ɗaya daga cikin jarabtocin da suka yawaita a cikin al'umma babu wani nan daga cikin mufaci ya kasance akwai wani nasa da bai da lahiya in ma ba shi bane karan kansa baya da lahiya jarabtawa ta rashin lahiya rishin lahiya wanda bai bar babba ba balantana yaro rishin lahiya wanda bai bar musulmi ba balantana kahuri rishin lahiya wanda bai bar mutunan kirki ba balantana mutunan banza kai rishin lahiya wanda bai bar ba hatta wanda Allah maɗaukakin sarki ke so da kowa shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi karan kansa Allah ya yi tajarabtarsa da rishin lahiya ba sau ɗai ba ba sau biyu ba kai hasali ma rishin lahiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana tsananta fiye da rishin lahiya na mutum biyu daga cikin gama garin mutane shi yasa wani ɗaya daga cikin masu hikima yake cewa thamaniyatun tajri ala nasi kullihim wala budda lil insani yalqa thamaniya sururun wa huznun wa ijtima'un wa furqatun wa yusrun wa usrun thumma sukmun wa afiya ya ce akwai abubuwa guda takwas wanda suke gudana akan mutane ya ce kai kowa ma sai ya gamu da ɗaya daga cikin wannan abubuwan guda takwas daga cikinsu yake cewa summa sukmun wa afiya daga cikinsu lahiya da kuma rishin lahiya wataran da lahiya wataran babu lahiya in uwa masu girma mutane dangane da rishin lahiya sun kasu gida biyu akwai ma'ajur sannan kuma akwai ma'azur wanda zai yi rishin lahiya a bashi lada da kuma wanda zai yi rishin lahiya a bashi zunubi duk wanda ya rishin lahiya ɗaya cikin biyu ne in ma dalilin rishin lahiya ya samu lada ko dalilin rishin lahiya ya samu zunubi a hadisin da muka karanta yanzu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna izamal jaza'i ma'a izamil bala wa inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ar-rida wa man sakhita falahu as-sukhut Allah madaukakin sarki idan ya so mutun yana jarabtarsa amma in Allah ya jarabci mutum in ya yarda da jarabtawa da Allah ya yi masa to zai samu yardan Allah in kuma bai yarda ba da jarabtawa da Allah ya yi masa yayi hushi dan me yasa Allah zai jarabce ni to yana da hushi dan haka kana iya kai rashin lahiya a yi bi babu ba uwa ba riba baka samu lahiya ba kuma sannan baka samu lada ba yan uwa masu girma musan da cewa ita rashin lahiya ga mutunan kirki daraja ce ɗaukaka ce da kuma kankarar zunubi a gare sa ya zo a hadisi wata ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ziyarar wata mata da ake ce ma ummu sa'ib sai ya isko ta a cikin dara a lullube a kwance tana zazzagi sai ce ya ummu sa'ibi malaki tuzafzifin me ya same ki ummu sa'ib kike zazzagi haka sai ta ce alhumma ya rasulullah wallahi manzon Allah masassara ce ke damuna la barakallahu fiha Allah ya tsine ma masassara albarka sai manzon Allah ya ce mata la tasubbil humma a wata riwayar yace la tasubbul humma kada ku zagi rishin lahiya fa innaha tudhhibul khataya min bani adama kama yudhhibul kiru khabathal hadid domin rishin lahiya yana kankare zunubi kamar yadda zage-zage suke karkare suke wanke karhe daga tsatsa idan yayi ma'ana dai rishin lahiya kankarar zunubi ce ashe wannan yake nuna muna ba wai wani kayan gabas ba ne ba wai daraja ba ce mutum ya kasance baya, baya rishin lahiya asali in baka ma rishin lahiya ko da ciwon kai baka yi to ka binciki kanka akwai matsala wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zamne sai wani mutum ya kawo masa ziyara daga cikin mutanen ƙauye suna hira sai manzon Allah ya ce masa hal akhadatka ummu mildam ka taba masassara sai ce menene masassara sai manzo Allah ya ce masa zahin jiki yace a ban taba yi ba sai ya ce masa wa hal sada'ta ka taba yin ciwon kai yace wa masuda'u menene as-suda'u me ciwon kai sai ya ce masa shine ciwo na jijiyoyin kai sai ya ce a ban taba yi ba bayan mutunan ya tashi ya tahi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man sarrahu an yanzur ila rajulin min ahli nari falyanzur ila hada duk wanda yake so ya ga dan wuta yana yawo a duniya to ya kalli wannan mutunan dan me yasa don Allah baya son shi dan me yasa Allah baya son shi dan bai jarabta sa da rishin lahiya ashe idan kaga baka rishin lahiya ba alama bace ta alkhairi magabata sun kasance idan suka samu kansu ba a cikin jarabtawa ba suna kuka suna binciken laihimmi suka ma Allah da Allah bai sharabce su ba ashe wannan yake nuna mana rishin lahiya daraja ce rishin lahiya ibada ce sai dai uwa masu girma ba nan gizo ke saƙa ba ba wai rishin lahiyar ba ya za ka yi ka yi rishin lahiya ka samu lada ya za a yi rishin lahiyar taka ta zamanto maka ibada wannan shi zai kamu ga taken hudu ban mu shine almaradu wa adabuhu fil islam rishin lahiya da kuma ladubbansa a musulunci mun gani akan cewa mutane sun rabu gida biyu game da rishin lahiya ma'ajur wanda za a ba lada da ma'ajur da ma'azur wanda za a ba lada da wanda za a ba zunubi to ya za ka yi kai rishin lahiya kuma ka samu lada ya kasance alkhairi a gare ka idan ka lazumtu da abubuwa guda biyar da muka zano a cikin hudu ba abu na farko shine an yi alama annal marada muqaddarun min indillahi ta'ala sharaɗi na farko kamin rishin lahiya ya zamanto maka ibada za a baka lada shine idan rishin lahiya ta same ka ka kudurta a zuciyarka Allah ne ya kaddara maka ba wai wani ne ya dallawa maka ba domin Allah yake cewa kullan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana ka ce kai musulmi in musiba ta same ka ka ce babu abin da ya isa ya same mu in ba da yardan Allah ba shine majibincin mu wa alallahi falyatawakkalul mu'minun ga Allah ne mumunai ya kamata su dogara kenan ka kudurta a zuciyarka durushin lahiyar da ya same ka daga Allah ne kamin ka fara tunanin wani ne ya dallafa maka ko dalilin kaza ne eh akwai sababi amma sababin bai isa ya sa ka yi rashin lahiya ba sai da yardan Allah maɗaukakin sarki abu na biyu shine an yuhsina zanna bi rabbihi sharaɗi na biyu shine ka kyautata zato ga ubangiji Allah maɗaukakin sarki me ma'anan ka kyautata zato ga Allah maɗaukakin sarki lokacin da rashin lahiya ya kama ka ka kyautata zaton Allah ya so ka da alkhairi ne da ya jarabce ka da rashin lahiya a hadisul kudusi Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ana inda zanni abdi bi in zanna bi khairan falah wa in zanna bi sharran falah ni ina inda bawa na ya zace ni in ya mini zaton alkhairi to alkhairi ne in ya mini zaton sharri to sharri ne idan ka zaci rishin lahiyan da ya same ka sharri ne to Allah ya ce sharri ne ta yi tun da ka min mummunan zato amma in ka zata in ka yi tsammani ka kudurta a zuciyarka alkhairi ne to sai Allah ya sa rishin lahiya kasance alkhairi a gare ka kenan lokacin da baka da lahiya ka kyautata zato ga Allah maɗaukakin sarki ka kudurta da cewa Allah ya so ka da alkhairi ne ya jarabce ka da rishin lahiya wa'azi ne rishin lahiyan ya zo ya yi maka abu na biyu kuma ka kudurta a zuciyarka da cewa za ka samu lahiya kada ka hudda tsammanin rishin lahiya fakan min salimin مات من غير علة وكم من سقيم عاش حينا من الدهر wani mai hikima yake cewa mutum nawa ne ke lahiya lau lokaci guda ya mutu ba tare da wani rashin lahiya ba kuma mutum nawa ne fama da rashin lahiya shekaru amma da ƙarshe ya zo ya samu lahiya kuma ya rayuwa a shekaru kai an ma samu wanda yake jiyan maras lahiya shi ya mutu ya bar marar lahiyan bayan mutuwarsa mai marar lahiya ya samu lahiya ya yi doguwar rayuwa kenan lokacin da kake da rashin lahiya ka kudurta Allah zai baka lahiya ka kyautata zato ga Allah maɗaukakin sarki in uwa masu girma abu na uku shine an yasbira wala yajza idan Allah ya jarabce ka da rashin lahiya ka yi haƙuri kada ka rika tsuwa kada duk inda ka tai kana wallahi ni bani da lahiya kai rishin lahiyan ga ya tsananta a gare ni wai bani da ba a son tsuwa hakuri ake so kai Allah subhanahu wa ta'ala yace wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawf wal-ju'i wa naqsin min al-amwal wal-anfus naqsun min al-amwal wal-anfus daga ciki rishin lahiya Allah yace za mu jarabce ku daga ciki tawayar lahiya daga ciki rishin lahiya sai karshe Allah yace wa bashirus sabirin amma da ƙarshe ka yi ma masu haƙuri bushara ma'ana duk wanda Allah zai jarabce sa da rashin lahiya ya haƙuri Allah ya ce a yi masa bushara su wane ne alladhina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un in musiba ta same ka ta rashin lahiya ce ko ta mice ce abinda ake so shine ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha haka ake so mutum ya maimaita ba kai ta tsuwa ba duk inda ka zo kai baka da lahiya duk inda ka zo ka kana kaza ba a son haka idan kai haka kaman ka nuna ma Allah baka so abin da ya maka ba kina ana so mutum ya hakuri kamin rashin lahiya ya kasance ibada a gare sa zai samu lada akai abu na hudu yan uwa masu girma shine an yatadarra'a lillahi ta'ala bid-du'a wa su'alihi al-afiyah abu na hudu shine ka kankan da kai ga Allah maɗaukakin sarki da kuma roƙon samun lahiya ga Allah maɗaukakin sarki idan kuka lura da labarin annabi ayyub alaihi salatu wassalam a duniya hatta naɗe ba za a yi ba wanda zai kamu da cuta irin cutar da Allah ya jarabci annabi ayyub alaihi salatu wassalam annabi ayyub labarinsa akwai wa'azi akwai tunatarwa ga dukkanin wanda yake a cikin wata musiba annabi ne allah ya yi sa mai arziki da iyali da mata kuma arzikin nasa yana sa sa a cikin taimakon bayu sai shaidan ya nuna cewa ai abin da ya sa annabi ayuba yake mutunan kirki don saboda yana da dukiya ne in allah ya jarabce sa da karewar arziki ai zai kasance mutunan banza don yana da lahiya ne in baya da lahiya ai ba zai kasance mutunan kirki ba sai Allah ya jarabci annabi ayyubu lokaci guda dukiyarsa gaba ɗaya ta ƙone lokaci guda 'ya'yansa gaba ɗaya suna cikin ɗaki gina ta rubuto musu suka suka suka halake suka mutu gaba ɗayansu matan shi suka ƙaurace mishi don saboda ya tsiyace baya da komai matar shi guda kawai ta zamna da shi ana anan kuma allah maɗaukakin sarki ya sabko masa da wata cuta wadda ita cutar gangar jiki take ci za ta fara da misalin ɗan yatsa sai ta canye ɗan yatsan nan tsutsotsi sun fara hitowa ta kai ga ƙafa ta kai ga hannu har sai da ya kai mutanen garin sun kore shi don tsoron kada ya ɗallafa musu wannan cutar da take tattare da shi a ƙarshen gari aka kore sa yana a can tare da wannan bai bar bautar allah maɗaukakin sarki ba ciwon yana cin jikinsa ciwon sai da ya canye gaba ɗayan jikinsa ya lalace babu inda yake motsi daga jikinsa har sai da ya kai ciwon ya kai ga zai taɓa zuciyarsa to a wannan lokacin ne annabi ayyub ya yi tunanin zuciyar ga ita kadai ke hoike ma Allah bauta da ita don haka bari ya roƙi Allah ya bashi lahiya don kada ya rasa abin da ita yake bautar Allah a wannan lokacin sai ya roƙi Allah maɗaukakin sarki shine Allah yake ba mu labari wa ayyuba idna da rabbahu anni masani yadurru wa anta arhamur rahimin ya roƙi Allah maɗaukakin sarki Allah yake fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dur وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين Allah ya ce da yi addu'a sai muka karbi addu'arsa muka maido masa da iyalinsa da dukiyarsa muka ba shi lahiya don ya kasance tunatarwa ga masu bautar Allah maɗaukakin sarki don haka kai ma da kake a cikin rishin lahiya ka ɗaga hannu ka yawaita roƙon Allah maɗaukakin sarki ya zo a hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa innal bala'a la yanzilu فيتلقاه الدعاء فيعتلجان ila يوم القيامة bala'i zai iya sabkowa daga sama zuwa zai tinkari mutum sai addu'ar da mutumin yake yi ta tunkari wannan bala'in ta hana sa sabkowa su yi ta kokowa addu'a ta tare bala'in dan kada ya sabko har zuwa ranar tashin alkiyama wannan yake nuna muna mahimmancin addu'a da yadda take da tasiri a wajen samun waraka daga cututtuka 'yan uwa masu girma abu na ƙarshe shine an ya huda bi asbabi tadawi min hadal marat bayan baka da bayan baka da lahiya kana addu'a kuma ka ƙara da neman magani na wannan cutar ya tabbata a hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya ibadallahi tadawau fa inna Allah lam yada dawa lam yada da'an illa wada'a lahu dawa'a ya ku bayan Allah ku nemi magani idan ba ku da lahiya domin babu wata cuta da Allah ya sabkar face ya sabkan mata da magani kenan bayan manzon Allah ya umurce mu da mu yi addu'a kuma haka ya umurce mu da kama sababi da neman magani kenan musulunci bai da mutum baya da lahiya ya zamna ce shi ba zai nemi magani ba a'a ka tashi ka nemi magani kuma ka ƙara da addu'a amma ka kudurta shi maganin nan sababi ne ba maganin ba ne zai baka lahiya mutum nawa ne ba su da lahiya su sha magani kaza su samu lahiya wani kuma yana fama da irin cutar a ya sha maganin ya kasa samun lahiya kenan ka kudurta maganin ba shi ke baka lahiya ba wa idza maridtu fa huwa yashfin mai ba da lahiya shine Allah madaukakin sarki sannan kuma a wajen neman magani ka tabbata maganin da zaka nema ba ta hanyar haram zaka neme sa ba ka tabbata ta hanyar halal za ka neme sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah lam yaj'al shifa'akum fi haramin Allah bai sanya warakar ku ba a cikin haramun da haka neman magani shi ma ko za a yi sai an rika sara ana dubin bakin gatari maganin da za a sha halal ne ba wurin boka bane za a nemo maganin maganin da aka bada ba najasa bace ba ta hanyar haram aka nemo kudin maganin ba dole sai an rika lura da wannan domin kada a zo a yi aihuwar guzuma uwa kwance ya kwance ma'ana ka zo ka nemi maganin ta hanyar haram baka samu lahiyar ba kuma kana ɗauke da zunubi ima baka mutu a cikin sabon allah ba an yi wani bawan allah da allah ya jarabce sa da rashin lahiya ya yi neman magani ya yi neman magani da ƙarshe aka nuna masa ai aljannu ne yake fama da su kuma aljannun ma na gida na gado ba su hita in ba an yi musu tsahi ba in ba an yi musu bokanci ba in ba an yi musu bori ba malamai suka masa nasiha kakkai domin allah ya hana a nemi magani ta hanyar haram ka yi haƙuri allah zai baka lahiya da ƙarshe ya jan wajen bokayen ana cikin yi masa wannan tsahin ana cikin yi masa wannan borin an aza ƙwarya ana rawa an lullufe sa da baƙin ƙyalle ana bugun ƙwarya ta bori sun ƙare ko da ake buɗewa wannan mutunan ya mutu ya mutu a cikin mi a cikin shirka shi kuma ko Allah maɗaukakin sarki yake cewa baya gafarta ma wanda ya mutu akan shirka wannan shi ake ce ma bi babu ba uwa ba riba shi bai ga lahiyar bai ga rayuwarsa kuma bai ga lahira kinan uwa masu girma idan Allah ya jarabce mu mu yi kokari mu yi haƙuri mu roki Allah lafiya sannan kuma mu kyautata zato ga Allah maɗaukakin sarki komi ƙarin komi ƙarshen ta dai rashin lahiyan zai warke in ma rashin lahiyar ya warke ko kuma kai ka tai ka bar rashin lahiyan wannan shine kenan muna fatan Allah madaukakin sarki duk wanda ba su da lahiya daga cikin maras lahiyan mu Allah ya ba su lahiya اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم اللهم موتانا وموتى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم اللهم موتانا وموتى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم اللهم موتانا وموتى المسلمين يا رب العالمين اللهم أنزل الأمن في دولتنا ووفق أمراءنا لما تحب وترضى وانصر جنودنا وعليك بأعدائنا اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة